zakari na fasali da ke bayani a cikin surakan kamala matsalbal kullani shafi na biyar na shafi guda zariya radiyallahu anhu na daga cikin sharuɗan zama akan dan karanta wuridi kai a zaune wannan shari'i yana kamala daga cikinta fuskantar alƙibla lokacin karanta wuri biyu da wazifa gabaki da zikirin juma'a duka sai dai in kana cikin tafiya ko da tafiyar makusanciya ce nan nan kusa ne in ya zama larurar sai ka tashi to wannan an cire wancan sharaɗin za ka yi kana tafiyar kenan ko ka kasance a cikin jama'a a wazifa da halala to kaga shi kuma ba shi da dan fuskantar alƙibla shi ma dan dai da da'ira ta ja haka shi kenan anan zaka jawo na'am daga cikin sharuɗan hararo sunan shi tijani radiyallahu ta'ala na'am hukun wulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am lokacin da ke karanta wuri biyu kana mai neman madadi daga gare shi daga cikin sharuɗan hararo ma'anonin zikiri idan kana da ikon fahimtar ta mana ka karanta a gaban mutane malamai sun gaya maka ko kuma ka san larabci daidai gurgudu ko ka san idan yana da kyau ka yi nakali a gaban malami ko na'am in ko ba haka ba to sai ka jiyar da kanka lafuzar zikirin gurgudan hali kuma ka shuru iya iyawarka yadda za ka ma'ana ka jiyar da zuciyarka da ruhinka iya iyawarka kar ka danga ta shawush a cikin zuciyarka na'am daga cikin sharuɗan buɗa ka ɗinka duka da almakasu da mahmuda wannan ainihin wani abubuwan da ake buɗewa da sunan wanda aka saba yau da gobe shine wanda makaranta a ɗazu ke yadda take shine kai ta'awuzi daga Allah daga shaidan abin jefewa a wurin Allah sai kai bismillah sai ka shiga cikin wurbi a wancan kuma an kace karanta fatiha ko shi ma ga shi ya kawo ko ka karanta fatiha ga shi haka ƙari ma ka iya karanta da salatul fatiha a wajifa amma dai a aikace duk ba a yi ko ba haka ba to inda ka saba gana ana yi karka ɗauki wannan ka ce za ka je ka yi ma tambaye ka ce ka karanta a cikin matsalar ne kaza kaza kaza da sauransu a ka biyan da kaga an saba yi a ko'ina na'am daga ce tartibul aurad jeran tau'ayin karanta wurbi taki shine karantawa daki daki kaga daga nan za ka gane sharadin gurbi da lazimi da wajibar cikin juma shine karantawa tarti karatu tartili shine karanta daki urakil qur'ana tartilan ko karanta daki daki daki daki ba wani saurin da zaka ka shafa wata balle harafi balle kalma na'am daga cikin shuru da kuma natsuwa lokacin da ka karanta wurin ka gama ka'idar to kuma kai shuru karka kuma kama hanya kuma ka anin ka natsu saboda ruhin harara abu da su faye ke kiransa harara harara da hausa ma isa kamar tiriri akwai ash'a'un nuri wato nan tiririn na zikiri ya nashi jikinka ya nashi zuciyarka ya ɗashi ruhinka to shi ne ake da bukata yadda gangi yake kada mafarauci ko ko yake kada ƙaura nan buska wannan hububu din sai ji yana tsuma cikcikci kuna zaune ko a sallah ne zaka kawai yana girgidi ko ba gawan to idan zikiri ya huda ruhinka daga lokacin da ka ji kiran Allah haka zaka ji zuciyarka na tsuma cikin cikinka na tashi zuciyarka na amaro da ambaliya na amda da tarafiya to wannan abin da aka faɗa maka yanzu shi ba yana da samu da ke ba da wannan salo shi ne bayan ka idar da zikiri karkace karkasha kuma kai shiru ka ɗan kawai a lokacin a wajen eh ba ya zama Allah Allah kake ga wala zai ka tsinke da gudu ka samu wani abu ba ko kuma anan lokacin ki an an an wa kana lazimi ajira ajira kada tsallaka wani waje kusa da shi kaga wannan kuskure Allah iya mu na'am da gaske rashin ci da sha bayan an kammala zikirin ainihin kwatankwacin can afuwan can wani ne bayan zikiri can lokacin da kake zikiri za ka naɗi daidai gwargwado kuma za ka yi shiru lokacin da kake karanta afuwan wannan ne na bayan zikiri na sharaɗin ga sharaɗin bayan zikiri karkaci karkata bayan zikiri aƙalla rabin awa minti talatin saboda in kai lazumin safe kai lazumin yamma kai wazifa dukka bayan sa zikirin juma karka daka ci komai karka daka sha komai har bayan minti talatin zuwa sama zuwa awa ɗaya dan sirrin hararan ya na shiruhinka yana shigar jan jikinka da Allah mun fahimci wannan wannan lokuta tana da muhimmanci su bayan Allah su fashin ce ruwa yana kashe harara yanda kaga ruwa na kashe tiriri na wuta idan aka hada wuta in ka kalli saman wutan musamman garwashi zaka ga wani rawarawa a sama ko ka kalla zaka ga wani abu na rawarawa wani shi ake kira harara to zikiri yana da shi eh shine tirarin zikiri ko hararar zikiri to kana sha ruwa duk yanda ka san ka kwarara mu wannan wutar ruwa duk sai dai ka ga toka da hayaki a sama ko to haka an kai gama zikiri ka sha ruwa to wannan hararar da ake so ya buruhin kai da ake ya lashe shike da duk ya mutu sai ta zikiri baka ji komai a jikin ka ba ko kaura ya ji kidan kana zaki idan ka ji zikiri ba za ka kada ba ko ba da kidan gidan sai kirawa ba to mu kidan gidan mu zikiri ko ba haka ba to wannan hararan shine sirrin da ke bada wannan saboda in kai zikiri ka dinga bari yana dashiwa yana lashewa a ruhinka ka gane sai ka samu wannan fa'ida in ba haka ba sai zama sai disco ne ka ji kidan India ko ka ji abin da zaka tana soyayya wayo ka mutu ko ba haka ba yan samari ko ba haka ake yi saboda ya kamata mu lura da irin wannan kai kai rawa da irin kidan gidanku ko ka taka da irin bazan gidanku ya zama anan ne sai ma ake gane eh lalle ba sai ma fa ka tsumu an tsumo ku in zikiri ya zo a ji an tsumo ku na na kaga masu sarauta wasu masu jin sarewa da busan sarauta musamman kidan gidan gidan sai ga ana rawan jiki ana ba da riga ana ba da hula ana ba da kuɗi ana biki ko ba ka ke yi ba na musu algaita to kai ma dan sarauta ne a hadara dan sarauta hadara shi tijani ne yayi kila kai sarkin zawiya ne a hadara ba ka sani ba kila kai ainihin maga takardan zawiya ne kila kai ainihin magayakin zawiya ne ko ba ka wani kila kai ainihin magajin garin zawiya ne ko ba ka wani duk a halara halara ta maka nabi wata sani ba to wannan taken naka ana so in aji zikirin alama kai ma an kada tambarin gidan ta ji kawai zuciyar kana motsa tana ta haruki tana ambaliyan anwar da asra to wannan rashin ci da rashin sha bayan ka gama zikiri yana da cikin amma da ke turara wannan sirrin a cikin zuciya saboda mutum ka daina gaggawan shi wasu ma za ka ga ma har ajar ruwa a jeji jiki eh wani ma yana cikin zikirin zai dinga kumfada na ga ba daidai bane na'am to na'am mm na'am eh duka suna da wannan asrar din haka rata alqur'ani eh duka suna da wannan duka azkar ne ko in dai mutum ya san sirrin to ko tilawa yayi ko takara ko abin nan to kar ya gaggawan shi kar ya gaggawan sha har wannan harara ya dashe ruwan sarrin ciyarsa na'am daga cikin sharuɗan ainihin shi ne a haɗu a wazifa da zikirin juma'a ya kasance a jam'i bayan la'asar na ranar juma'a sannan wannan hasa ne ranar juma'a a haɗa zikirin juma'a da wazifa lokaci ɗaya bayan la'asar mana ai salar la'asar kamar ƙarfe biyar sai a zo aka fada kira sai a fara yin wazifa bayan an yi wajifa sai a kabi zarce ba za a addu'a ba sai a daura ko da zikirin juma'a na fata mun gane wannan to wannan shi na'am idan kana da ƴan uwa waɗanda za ku yi zikirin tare da su ke sai da inda wani uzuri na shari'a na'am okay mun gama wannan fasalin ne eh dai da yawa mu ƙara na'am fasali ainihin cikin sharaɗi na lazimi wanda ya ratayu ga mai karanta wuri yanzu mun gama shuruɗul kamali kenan almuta'allaqa li qali li wurdi sai shuruɗul kamali almuta'allaqati bil wurdi kun za mu kanta ashuruɗul lazimiyya almuta'allaqa li qari li wurdi sai almuta'allaqa lil wurdi isam wannan sharaɗi na dole dole ga mai karanta wuri ne kiyaye wannan na'am daga cikin sharuɗan na farko kar mutum ya ziyarci ɗaya daga cikin waliyan Allah rayu ko matattu amma banda annabawa banda sahabbai banda batijani wali batijani za ka iya ziyartarsa sahaban annabi za ka yi ziyarta su inda ka je ziyara inda suke wafati haka nan annabawan Allah gaba ɗaya duk inda ka je za ka yi ziyarta su amma banda waɗannan kowane ainihin wani matukar ba bashi ja ne bane to ba za ka je ka ziyarci kabarinsa da niyyar neman madadi ba sai dai ziyara kawai ta sada zumunci ta musulunci kaɗai na fata mun gane me dalili saboda musu waliyan Allah masharibul hadarati su mashayan hadara ne kuma Allah ta lafi kad alima kullu unasin mashrabahum kowane mutum ya san mashayarsa to mu mun san mashayanmu shi da abul abbas tijani annaba mun san mashayanmu shi ne maulana rasulullahi kamar da bala ka annabi shirka hadara annabta ba haka bala ka mashi wajen shirka a hadaran walittaka ba kamar da bala ka ma ubanka shirka a hadaran ainihin ubuwa ba ko ko akwai wani wanda ya ce ce yanzu shi baban shi uku ko hudu akwai shi da kanshi zai fara jin eh na faɗa min kenan ko ya zama wani abu wanda wala a faɗa ba me dan ne yasa aka ce mutum shege idan uban shi wani aure bane ba uba da yake da shi ba hmm shege yana gado eh yana bai gado ko to haka shi ma dan da ba na ruhi ɗaya ba baya gadon sirri shine abin da ya hana a samu uba biyu a jiki shine abin da ya hana a samu uba biyu a ruhi abin da samuwar ubanni fiye da ɗaya ke haifarwa na muskila a jiki shine abin da samuwar uba fiye da ni ke haifarwa na muskila a ruhi me ke samarwa idan jiki ya samu uba fiye da biyu ma'ana aka ce ga wannan ba dan aure ba ko ba dan mutum ɗaya ba me ke faruwa ya zama ba uban shi guda ɗaya ba farko na su ba su kayan bai da silsilar nan sama dan wani dan wani da aure dan wani dan wani da aure dan wani dan wani da aure har zuwa annabi adamu wannan da ba ta yanke wani yanzu da Allah tsare ni sannan na biyu ba zai gaji uban shi ba a cikin karikitan duniya ko a gaba da abin da ya bari ba zai gado ba saboda babu gado tsakanin da a tsakanin dan da ba dan zina yau afu dan zina babu gado tsakanin dan zina da wanda ya yi ba to wannan abin da yana kai gado na dukiyar duniya to shi kuma wannan gadan hadara ne saboda sirri na hadara ba za ka gada ba duk asararai da ke arwa arwa ku na waliyai ba zai zo wurinka ba wannan shine sirrin abin da yasa yake zama abu da iskali saboda ba kowa ya san nukudar ba sai wanda ya shiga wajen kuna gane ne mai kyau aka ma mutum bayani ne daidai gurgurin abin da zai ganewa amma in ya zo wajen ya san abin kiriya ne mutum yana zuwa wajen zai gane oke ashe dan adam nasu ba da yake da shi ashe dan adam iyayen ta biyu ne ashe kowa yana da uba biyu ne uban jiki da uban ruhi to nan da ba gane uban ruhi ka ba har yanzu baka san wannan bangaren ba saboda duk lokacin da ka zo nan karatu sai kai ta dawo dawur in dai ba kana da tasiki ne karfi ba amma wanda ya san cewa menene ubuwa da banuwa na ruhi da ubuwa da banuwa na gangan jiki to ana zuwa ran ba zai ga an wani bakon karatu ba zai gane a shi abin iskiliya ina fata mun gane wannan saboda wannan shine abin kule amma misalan da muka dauko sun isa wajen su wadata gobe bai ba alal aqalli saboda ba mu so mu da lokaci saboda akwai sharhin hujjat din nake dan a wajen littafin daban na daga cikin sharuɗan na dole ka kasance kawo fanta daga wani wuri ne daga cikin wurdan shehannai ko ka bari farko ba ka yi shi ne haliya munsalihan ka karɓa kana yi to za ka nake bijani to ka aji munsalihan ana hutu ne na'am in akwai wani wuri don wani shehin a hannunka har abada ba za ka koma ka ƙara karanta ba saboda ka shiga gidan uga kwata-kwata shi ne abul abbas ta tijani ka shiga gidan kudubul maqsimi wal khatimul muhammadi abul abbas ta tijani na daga sai sharuɗan sannan kar ka bar wuri dan bayan ka karɓa har abada shine addawamu alaiha ila al-mamati ko zaka dawoma kai har mutuwa to wadannan shine sharuɗa na wajibi na dole sharhin su da fassara su da ƙarin shari'a a cikin su wani littafin daban Allah ya samu dace kuma maulana rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق الخاتم لما ربنا اتنا في الحج والعالمين ذلك المستقيم نعم سي الانوار الخيريه